يدنين عليهن من جلابيبهن وقوله تعالى وليجرمن بخمورهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤلتهن أو آبائهن ولقول عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليجرمن بخمرهن على جيوبهن شققنا أسقف مردهن فاكتمرن فاكتمرن بها ولقول أم سلمى رضي الله عنها لما نزلت يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن القربان من أبي العكسية ما لا يتي ladabi na uku dangane da sanya tufafi shine mata musulma ta tsawaita tufafinta mace musulma in za ta yi ɗinki musamman ta tufafi wanda za ta sa ta fita waje to ta yi shi dogo wanda zai rufe har kafafunta sannan ta sanya mayafi a kanta wanda zai taso daga kanta ya rufe wuyanta ya rufe kirjinta ya rufe kasan kirjinta gabaki ɗayansa duka za ta yi wannan ne saboda faɗin Allah maɗaukacin sarki da yake cewa ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa matayanka da ƴaƴayenka da matan muminai su dinga wato kusanto da mayafinsu wato yana tasowa daga kansu yana rufe gaba ɗaya jikinsu kirji baya hannu shine mayafin da zai rufe wannan shine umarnin musulunci hijab mata ta dinga sanya hijabi duk da cewa a cikin maganar hijab wanda ake sawa yanzu akwai abubuwa kun ga akwai hijab ɗan china shi hijab ɗan china za ka ga yana fitar da tsirafin mace akwai riga baka da ake cewa hijab za ka ga mata suna jin daɗi ana ta ai hijabi ta sa wani wasu hijabin da mata ta sa gara ta sa a tamba an gane iyayenmu da suke ɗinka a tamfa su yi mayafi da atamfa su rufe jikinsu sun fi kusa da ayar Allah da irin wannan hijabi a gane iyayen mulaka sun ɗaura atamfa sun lullubi da shi to nan ya fi kusa da abin da Allah yake so fiye da wanda wannan da ake yi saboda wannan zaka ga mata tana tafiya jikinta na kadawa kana gani kana kallon mata kana ga nonanta a fili kawai dai ta sa wani abu ya lele a jikinta wannan ma shi yasa kaga kafirai ma suna sawa ko ba sa sawa suna sawa akwai garin da wani ya ban labari ya ce karuwan garin dihijab ke sa irin wannan karuwai har ma suna tattauna cewa idan suka sa sun fi ciniki ina gaya maka wannan bakar rigar ba mai don gaye ce ai zaganta da ado ta ko'ina an matse wani abin da zai baka taiki a saudi arabia kusan an shigar da barna saudi arabia allah kada ya san iyakarta wallahi barna iri-iri yahudawa da nasara da waɗanda suka ɗaure musu gindi an shiga ana barna za ka ga har da wajen sinki da mata za ta je a auna jikinta yadda Allah ya halitta ta haka za a mata hijabi fitat ko to sunan shi fitat za su ga fitat ko to da wannan fitat din gara a tamfa so ɗari shi ne abin da nake so ai an gane me nake faɗi wallahi gara a tamfa da iyayen musulmi sawa sun fi kusa da musulunci sun fi yadda Allah yake so da irin wannan dan daman manufan ubangiji shine duk wani tsura na jikin mace kar a gaishe shine ainihin manufa ya zama mata na tafiya ba wanda ya damu da ita saboda duk ko matar da za ta sa abin da za a ga tsirekinta sai maza suna kallanta eh duk kawai sai an kalle ta to bare yanzu da dama so suke ma a kalle su so suke a kalle su bare yanzu da wasu sana'o'i ma da ake sa mata suna yi damar shi kawai haka ake yin abu dauki kaman mass communication damar shi ana koya mata yadda za ta yi ta yi karkar da ido na ta ringa magana tana shi yasa za ka ga mata da yawa sun zama marasa kunya marasa kunya mata ka ga mata da namiji suna magana wai namiji ne yake haka yake kau da kai na ai an gane kunya kunya tana da kyau amma ta fi kyau ga mata sama sai aka yi juyi wai na kai ne yanzu kake kokari kana kau da kanka ita tana kokari sai kwayan idan ta wai ya kalli kwayan idan ka saboda ita an haye sahudi ya yi aiki ne Allah ya tsare mu to ta sanya wannan tufafi ta kuma rufe gabaki ɗaya jikinta sannan da faɗin Allah da yake cewa su sanya mayafi a jikinsu wanda zai rufe gabaki ɗaya jikinsu kada su bayyana adansu sai kuma ga mazajensu ko kuma iyayensu shi yasa makaya da mata za ta yi ado to sai ta samu wani kaya kuma da zai rufe shi idan ta je gidansu da iyayenta da kannanta sai ta bude kayanta ta yi ado an tana gidan mijinta ta yi ado da mata mai ado amma ba ta yi ado za ta je anguwa ba to gara ma idan anguwa za ta je wajen mata to mata da za ta je aiki ta yi ado wannan sabon Allah ne sabon Allah ne za ta je ta wuli tana cikin sabon Allah to duk matar da ta yi ado me take so a yi yage suna da wato damara da suke da shi wanda ya suke da shi da ba rufawa suke ba sai suka yayyaga suka rurrufa kawunansu don su yi kokari su yi aiki da ayar da Allah madaukakin sarki ya faɗi suka rurrufa kawunansu tun daga kansu kai ka ce wato an sun ɗora wani abu ne a kansu za ka ga daman mayafin ana so ya rufo daga sama ya rufo gaban kirji ya zufo hannaye yadda in ka gama ta za ka ganta a rufe wannan haka umarnin musulunci saboda me don me wanda kawai an ga mutum ne kawai yake tafiya kasancewan wancan hijabin da nake faɗa akwai matsala shi yasa kaga arna suna so amma ka taɓa ganin wata arniya da irin ainihin kibar na gaciya irin zulumbu da mata wanda suke sa suke sawa wanda mata su sa hijabi sosai ka ta ganin wata anna ya burge ta sai burge su ba sai dama ana sa shi ne don tsoron Allah na biyar Allah ya takhattama bi khatamin zahabi bi qawli rasuli alaihi salatu wa salam في الذهب والحرير إن هذين حرام على ذكور أمتي وقوله حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأهل لنسائهم وقوله وقوله وقوله وقرأ خاتما خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فدرهه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يدي فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به فقال لا والله لا آخذه أبدا وقد أراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليتي لدبي دنگنا دا sanya wato tufafi shine mutum in zai sanya zobe musulmi kada ya sanya zoben zinari an yadda mutum ya zobe na azurfa amma ban da zinari yace saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi dangane akan zinari da kuma hariri yace ya nuna su wata rana ne manzo Allah ya dauke su ya ajiye su daya a damansa daya a hagunsa a gaban sahabbai yace waɗannan da ko gansu haramun ne akan mazajen al'umma wato Allah ya haramta wa mazajen al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sanya zinari amma sai ce amma an halatta wa mata wannan al'umma ita mata za ta yi ado da zinari ta yi dan kunne ta sa abin wuya ta sa a hannu duk abin da ta sa duk za ta iya ado da shi amma kai ko agogon zinari ka sa ta sanya haram eh kai namiji da kuma fadin sa lokacin da ya ga zoban zinari a hannun wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai da ya cire yadda shi ya cire a hannunsa yadda shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce yanzu mutum da hankalinsa a cikin ku zai tafi da kaninsa ya dauki garwacin wuta ya sa a hannunsa wato mutum da saninsa ya dauki garwashin wuta ya sanya a hannunsa bi ma'ana wanda ya sa zoben zinari ya sanya wuta a hannunsa shine manzo Allah ya yarda shi sai manzo Allah ya tafi sai sahabban da suke tare da mutum suka ce a tunda ai mahalal ne mata su sako suka ce ka je ka dauka ka je ka dau zinarinka wato imana sai ka kuma takka ko wani wani aiki ko ka je ka siyar dan da halal ne ka yi amfani da shi sai ya ce a a ya ce Allah ya kiyaye ya ce na rantsi da Allah har abada ban ƙara taɓa shi yace ba yanda za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yarda abu ni na je na dauka ka ji mu'minai na Allah ya kiya sai kai tunanin kai ne ya za a yi na ta san sai gyaran Allah amma Allah ya ce ba sai dai wani ya dauka yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda har abada ba zai taba ya yarda na shida shine la ba'asa lil muslimi an yatakhattama bi khatamil hijja aw yanqusa fi fadhi bidihi ismahu wa yattakhidhahu tabi'an yadba'u bihi risailahu wa kitabatihi wa yuqi'u bihi sukuk wa ghayriha لاتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فدة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يجعله في الخلصر من اليد اليسرى لقول أنس كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخلصر من يده اليسرى نشد شيء باب لفي مسلمي يسنيا يسنيا zobe na azurfa kuma ba laifin musulmi zoben ya sa aji a masa rubutu a rubuta masa wani abu ya ringa masu tam da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tam da nashi shi na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai rubutu a jiki yana sa hannu a takardu ka kai a banki da wani abu duk inda za ka sa hannu zai ka buga wannan abin naka yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki zobe na azurfa kuma rubutun sa shine Muhammadu Rasulullah aka yake rubuta a jiki manzo Allah sai yana stamping da shi kuma yana sanya shi a jikin Khaisar na yad na hannun hagu shine wannan shine wannan wannan wannan karamin dan yatsa ko wannan khisar wannan busar wannan ya alwuta wannan asbaba wannan na al-ibham to haka annabi sallallahu alaihi wasallama amma dai mazala kowanne kamar da malama suka faɗa hannunka kowanne kana iya sanya zobe amma banda wannan banda wannan waye banda ibham banda manuni biyun nan banda su saboda hali da aka samu amma sauran duk kana iya sawa kuma kana iya sawa ko a dama ko a hagu eh Allah wa Allah yace saboda fadin Anas radiyallahu anhu yake cewa zo ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin wannan yace sai ya nuna wannan karamin dan yatsa kuma na hannun hagu na bakwai Allah ya shamila sama'a sama'a wa hiya an yaluffa tauba ala jismihi wa la yatruku makharajan minhu li yadayhi li nahi nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika wa alla yamshi fi na'alin wahidatin li qawli li qawlihi alaihi salatu wassalam la yamshi ahadukum fi na'alin wahidin liyuhfi liyuhfihima أو ليعلن أو لينعلهما جميعا yace na bakwai shine kada mutum ya sanya riga wanda take ban san sunanta da Hausa ba rigar da babu babu wuya babu hannu ya sunanta yar kurma ina ina Hausawa rigar da ba ta da hannu ba inda ake fitar da hannu mutum ya na? a hawa ya tara da hannayen ta kai kuma ba ma hannun hanta ma katin katin gasu ne ana fitowa ita da har hammata za ka gani a fili na? to abin sani dai a nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana musa tufafi da ba a fitar da hannu kawai ba ka da iko ka je a dinka ma riga haka a ce a lulluba ka a ganka mutum na tafiya ba ido ka ce ka sa su tira a manzo Allah shine samma wanda ba ta da wani rami eh kurkar kurma na ya bai wani waje da zai fitar da hannayensa ba saboda hannun annabi sallallahu alaihi wasallam kan haka sannan mutum kar yayi tafiya da takalmi wari daya idan takalmin ka ya tsinke to sai ka cire daya ba daman ka yi ce kana tafiya da kafa daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada yin ku tafiya da takalmi wari daya ko dai sai ya takalmi a kafa biyu ko kuma ya bar kafa biyu duka babu takalmi ko ya sa zama duka kafa biyu da takalmi ko ya zama kafa biyu duka babu takalmi wato ya an hana musulmi ya tafi da takalmi kafa daya da ka takalmin ka na tsinkewa ko dai ka yi fashin ka sa a kama wani na ka cire ɗayan ka sa ko kuma ka cire ɗayan ka tafi ba takalmi eh shine umarnin musulunci amma tafiya da kafa ɗaya babu na takwas Allah yalbasu muslimu libsatal muslima wala almuslimatu libsatal rajuli لتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لعن الله المخلفين من الرجال والمترجلات من النساء وقوله لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال يتنا تفس kada musulmi namiji ya sanya kayan da musulma mata take sawa sannan kada mata musulma ta sanya kayan da namiji musulmi yake sawa kaga anan sai mu kula samari yanzu da yan matan yanzu suna da wani hauka wai sai ka ga mata wai ta dauki kayan mijinta wai cewa tana gida ne na ta sa haramun ne ba kayan mijinta kayan mijinta kayan matanka kai ma ba za ka sa ba ba a sawa shi yasa duk kayan da yake na maza ne idan mata ta ta sa sai Allah ya la'ance ta idan kayan mata ne in namiji ya sa sai Allah ya la'ance shi da haka mu musulunci bai yadda ba yanzu kuma mata har jallabiya suke sawa har da rawani jallabiya da rawani eh har da makawuya amma akwai kasashe waɗanda sanya makawuya mata na sawa yanayin al'adarsu mata na sawa to al'adu na mutane shi yake nuna kayan mata yake nuna kayan maza ka ɗauki misali wando akwai wandon mata na akwai kasashe da kayan matansu wanduna ne irin su pakistan na irin su india na kuma wandon mata ne kawai wannan mata ne akwai wannan kuma na maza kuma za ka gan su sun san su kowa yadda nashi ba wani unisex yawa kawai na mata na mata na maza na maza amma akwai kayayyaki wanda za ka ɗauka na maza ne amma kuma a wasu wurare na mata ne akwai wani waje kuma da za ka ɗauka na mata ne a wasu wurare na maza ne ɗauki misali zani zani a al'adan wasu mutane maza da mata suke sa kuma ba komai babu komai saboda idan namijin ya sa zanin ba za a ce yayi kama da mata ba dama abinda musulunci ya hana ke amma akwai inda kullum na zo sai na tuna wani abu da ya faru da mu lokacin da muka je daura ta a ima a egypt a masallacin azahar ban saba ganin abin nan ba ina ina sujada sai na gazali ya wulje ya wulce ta kaina sai gaba na hawa da sun dauka mata ce ashe maza ne duk mazaje ne yan yan Eritrea yan gasunan shine wani daga cikin su wata ran da muka saba muka da muna hira yake bani labarin yace muna maganar zani na ce mu kaga a garin mu in aka sa wannan akwai matsala shi kuma ya ce mu wallahi ranar juma'a idan limamin kasar su ya fito ya hagun bari babu zani wallahi ba za a bi shi sallah zani ya kure a daka na na na ya fito a matsayin babban malaminsa ya ce da zai zo da zani ya fito da na ƙasa na ce masa iko Allah ka ga mu kuma a garinmu inda namu zai zo da zani shi kuma ba za a bi shi sallah ba na na inda za a ga wani limamin da zani sai a kakkama shi a nan da malam lafiya na eh ya haka ya al'adun yake to kaga su a garin su lafiya lau kai kuma a garin ku ba lafiya shi yasa ai musulunci yasa a kiyaye urfu abin da ake kira urfu shine al'adun mutane akwai abubuwan da idan kai a cikin mutane a al'ummarka akwai zub da mutunci to ba za ka yi ba ko da abun halal ne haram ne ya zama haram ko da abun mai kyau ne ba daman ka aikata saboda wannan mutunci ne mutunci kuma ba ya son ya zube akwai abubuwa wanda za ka ga halal ne amma musulunci bai yadda ba shi ne ake kiransu na sabbin zari'a an tsare su saboda za su kai ga barna amma ya zan babu komai shi kenan yanzu misali limamin garinku ka ganshi da rake a kasuwa na yana shan rake yana tafiya har yana irin rutsa idan na haka in ya balla na gasar da ke da zaki na zali kai ka haɗu da shi don Allah ya za ka ji amma ba haramin ce ba yi rake ne kowa ya hanya da ya sha na misali nake yi kau to ire-iren wannan shine aka ce to ba damar musulmi ya ji abin da gashi halal ne ba laifi ba amma tun da zai taɓa mutuncin mutum to aka hana shi sai abin da aka ba da umarni a yi shi wannan ba ruwanka ko mutane na so ko ba sa so shi wannan za ka yi salawa ala yace yace saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace Allah ya la'anci wato masu kamanni da mata daga cikin mazaje da kuma masu masu kamanni da maza daga cikin mata wato masu sanye tufafi Allah ya la'anci wato mataye masu sanye tufafin mazaje kuma ya la'anci mazaje masu sanye tufafin mataye da kuma fadin sa dai ce la'ana Allah ya la'anci namijin da yake sanya tufafin mace da kuma mace da take sanya tufafin namiji kamar yadda ya la'anci mai kamanni namiji mai kamanni da mace da mata masu kamanni da mazaje ba fa kamanni na fuska ba na ba kamanni na halitta ba a kamanni na kai kawo wanda kuma dan adam shi yake yi bayan da za a yi misali sai ka ce dan daudu a ya san dan daudu shi da gangan yake ko kokari na da muryarsa da maganarsa da tafiyarsa da rangwadarsa wai shi mata ne to wannan duk abin da yake Allah ya la'ace shi to haka nan na za a samu mata duk abin da maza suke yi ita kuma tana yi ta ita mata shiga cikin la'ana shi yasa aikin comedy bai da kyau dama aikin comedy akwai tsinuwar Allah a ciki musulmi ya sani ba ai sana'a ba ce ba shine aikin mandariya ba na comedian daman tsinanni ne da kai ma mai kallon kana dariya duk kun tafi duk tafiyar daya eh da Allah ba kyau mutum ya zauna yana ba mutane dariya ana aikin yan wuta ne Allah ya kiyaye na tara idan ta'ala bada bil yamin wa idza naza'a bada bil shimal bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam idan ta'ala adukum falyabda bil yumna وإذا نزع نزل نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمنى أولها أولهما تنعل وآخرهما تنزع yace na tara shine idan mutum zai sanya takalmi to ya soma soka kafar dama ya soma soka kafar dama in kun duba gaba ɗaya mu kamun ka samu wannan ya je sanya takalmi yake lura da wannan sai ɗaya sai wanda Allah ya ce maka ladara ka samu amma kawai ko da mutum zai sa takalmi yanzu ya ce ka ce tsakaninka da Allah wace kafa ka so masawa sai ya tsaya yana tunani ina nuhu bai san wa ya sa ba duk wanda ya zo kawai ya na to amma ka'idar musulunci da kokarin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine in za ka sa takalmi kafar dama za ka so masawa in ka zo cirewa kuma kafar hagu za a za ka so cirewa su kafar dama za ta zo ita ce farkon wanda ake sawa sa'annan ita ce ƙarshen wanda ake cirewa kafar hagu kuma ita ce ƙarshen wanda ake sawa ita ce farkon wanda ake cirewa na goma an yabda a filin lubusu saubihi biliyamin بقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب تيمنا في شأنه كله في نعليه وترجله وظهوره iko Allah wannan kamar ya yi daidai da karatun mu na asuba yace na goma shine mutum ya sanya ya sanya ya so ma sanya tufafinsa ya so ma sanya hannun dama idan mutum zai sa riga ya soma soka hannun dama na rigarsa saboda faɗin na Aisha sallallahu alaihi wasallam da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son soma sanya tufafinsa da hannun dama duk kusan al'amarinsa haka yake yi wajen sanya takalminsa yana soma sanya kafar dama wajen taja kanshi yana soma taja gefen dama wajen duk wani aiki wanda yake ne na tsarki to yana so mai da dama duk wani abin da yake wato ba na kazanta ba abin da yake na kazanta kuma da hagu ake in za a face majina da hagu ake facewa idan za a yi tsarki da hagu ake duk abin wani aiki da hagu ake na goma sha ɗaya an ya kula idza labisa sauban jadidan aw imamatan aw ayi malbusin jadidin allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka khairahu wa khaira ma tuni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma tuni'a la lururi zalika anhu sallallahu alaihi wa sallam yace na goma sha ɗaya shine idan mutum ya sanya sabuwar riga sabon tufafi ko ya sanya sabon rawani ko ya sanya sabon wando ko ya sanya sabuwar hula ko ya sanya sabon takalmi duk wani abin da yake sabo ne yanzu ka so masawa to sai ka yi addu'a ka ce Allahumma lakal hamdu anta ka sautani Allah godiya ta tabbata gare ka kai ne ka tufatar da ni wannan abin da na sa in riga ce in wando ne as'aluka khairahu Allah ina roƙonka alherin wannan abin da na sa sannan ina roƙonka alherin abin da aka yi shi da aka yi wannan abin da shi sannan ina neman ka tsare ni ga sharrin wannan abin da kuma sharrin abin da aka kera shi wannan kowane abu kasa yace saboda an samu haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi na karshe na goma sha biyu أن يدعو لأخيه المسلم إذا رآه لبس ثوبا جديدا يقول له أبلي وأخلك لدعائه صلى الله عليه وسلم ذلك لأم خالد لما لبست جديدا نقوم تابشين إذا مسلمي يقع مسلمي لم أوانش لسابو ريقا يقع لم أوانش لسابو الموتى يقع لم أوانش لسابو الهولى يقع لم أوانش لسابو takalmi duk abin da yake sabo to yayi masa addu'a fasara hasabuwar waya fasararsa da hausa wani addu'a ita ce Allah ya sa a kashe lafiya shine dai abin da bahaushe yake faɗa na'am Allah ya sa a sanya lafiya kuma Allah ya sa a kashe lafiya kaga wannan amfanin addu'a shine idan ma mutum yana da maita idan mutum yana da maita ma to ba za ka taɓa mutumin ba in dai dama haka aka ce gaba ɗaya mu ringa ba juna ba za ta taɓa mutum ba duk wanda ya ga wani abin alheri a wajen ɗan uwansa ya masa addu'a ka Allah ya sa a gama lafiya in mutum ya shiga sabon gida ka ce Allah ya sa a zauna lafiya Allah ya sa rai aka wa aka da gasu da addu'o'i da ake yi duk ma'anar su kenan Allah ta zauna lafiya da samu a dan muri da eh Allah ya samu shekaru a ciki na ana morewa na hada sabo amarya waya da sabo amarya duka ai akwai addu'a da ake wa ango eh akwai addu'a da ake wa ango shi kuma haka ake cewa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair Allah ya sanya albarka auren ku Allah ya sanya albarka akan abin da za ku samu Allah ya sa ku zauna lafiya shine ma'anarsa da sauran lokaci ko? mujina goma الفصل الثالث عشر آداب خصال الفطرة حفصل نقوم شاءك وتندب نا halitta da Allah madaukakin sarki ya halitta dan adam da shi yadda ake son dan adam ya kula da jikinsa akwai halittu abubuwa da Allah ya halitta a dan adam musulunci ya mana umarni mu ringa kulawa da su mu ringa gyara su don haka Allah ya halitta Allah ya yi wannan kawai jarabawa ce da duniya amma duk aljanna ba su duk aljanna babu su ba wani gashin hammata aljanna ba wani gashin gaba aljanna ba wani farce da zai dinga tsiro ma na ba duk waɗannan abubuwa duk babu su amma gidan nan duniya suna nan sai kuma to musulunci ya koya mana yadda za mu ringa kula da su kada musulmi ya sake idan ya sake domin za su yi tawari idan mutum ya burga shi hammatan shi ba a cewa zai ta wari shi ma kan shi zai dame shi haka nan gashin gaban shi haka nan gashin gashin baki wani ya bar gashin baki har zai ga yana ci abinci suna haɗewa da abinci na wanda musulunci din ya bare ba abinda musulunci ya da a bari shine gemu eh amma yanzu kaga wani sai aske gemu ya bar gashin baki na wani ma sunan shi gashin baki eh musulmi ga ya zama gashin baki المسلم آه بوصفه مسلما يتقيد بتعليم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فعلى دوئه ما يعيش وبحسبه ما يتكيف في جميع شؤونه وذلك لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وولقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقوله من عمل عم آه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلهذا آه يلتزم المسلم بالآداب الآتية في قتال الفتنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في قوله خمس من الفترة الاستهداد والختان وقص الشارب ونكس الإبل وتقليم العزافر وهذه الآداب هي ما لا يتي مسلمي da sifarsa wato da sifarta shi da aka yi a matsayin shi na musulmi to rayuwar shi gaba daya tana ɗamfare da koyarwar littafin Allah ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akan su yake hasan akan hasken su yake rayuwa kuma yadda suka saji ya karkace haka zai karkace yadda suka ce ya tsaya haka zai tsaya a duk lamarin rayuwarsa saboda faɗin Allah madaukakin sarki da yake bai dace ba ga mumini namiji da mumina mace ko kuma mumina mace idan Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam suka zartar da wani umarni ya zama suna da wani zabi daga al'amarinsu in Allah ya ce kawai a tafi sai a tafi in Allah ya ce a tsaya sai a tsaya idan sababin nuzul na wannan aya wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da hausa ana kiran shi ba ba ba ba naman tasunan ba taɓurɓurna ba da ake kira ne mutum dai haka masha Allah sirtirna yawa sirtirna na yawa baki mai kiba na ai an gane ne baki mai kiba a cikin larabawa kuma ka gane baki ma ya kare na shi ne yake ta ce a nan shi ɗin ne neman aure ba a ba shi aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana ya ce masa ka je gidan su wani ka ce ni na aiko ka su ba su ba ka yar su suna da wata ya balarabi ya san kowa kin wanda ya rasa irin a maka ma kowa na firgici sai manzo Allah ya ce ka je ka yi sallama ka ce ni na aiko ka na ce ta aura ma ita haka koya ya tafi sallama annabi ne ya yi ko to menene uban ya leko sai ga sako sai aure uwan na ciki yar na ciki duk suna ji ya kira uwar kin ce har ta ce yanzu annabi ga larabawa ga samari na nufin bai aiko kowa ba akan wanda sai kai ai kun gane saboda irin ko hanyar gidan bai isa yabu ba na nan ba kalarsa ba ce ya ce to ni dai aka aiko kuma haka aka aiko shi abin ya daga wa iyayen hankali suka tsaya suna sha yar Allah ya sa ta cece su ta ce musu tun da annabi ya aiko shi kai ku aura mushi shi in ba haka ba Allah zai saukar da wahayi Allah ya kunyata to shine Allah ya ce ba in dai Allah ya yanke hukunci manzo Allah ya yanke hukunci to shike ba daman wani musulmi ya yana da wani zaɓi a wai naki a shi yasa duk abin da Allah ya saka kawai kai ka huta duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka kawai kai inda ka kasa kuma kai ta tuba Allah madaukakin sarki ya tsare mu da kuma faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake faɗin Allah da yake cewa duk abin da manzo ya zo muku da shi ku rike shi abin da ya hane ku ku bari da kuma faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku ba zai zamo mai cikakken imani ba har sai ya zama san zuciyarsa yana bin abin da na zo da shi wato ya lankwasa son zuciyarsa ya koma yadda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so da kuma fadin sa da yake cewa wanda duk yayi wani aiki ba mu muka sa shi ba to ba an maida masa ba za mu karba ba za ka karba ba mala yace to saboda haka ne ya zama ya zama wajibi akan musulmi ya lazamci waɗannan ladubba na abubuwa da Allah madaukakin sarki ya halicce shi da shi cikin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wato abubuwa guda biyar suna cikin wato fidirayen halittar da Allah madaukakin sarki ya halicci mutum haka Allah ya yi mutum kuma ga akwai aiki da Allah ya dora masa ya ringa yi na kula da jikinsa a kansu na farko akwai aske gashin gaba shine al-istihdad na biyu akwai kaciya na uku akwai rage gashin baki na hudu akwai cizge cizge cizge gashin hammata na biyar akwai yanke farata to shine sai malam ya ce waɗannan laduba su ne zai bayani ɗaya bayan ɗaya insha Allah karatun mu na gaba inda ka ji za mu yi karatun ma za ka ji idan mutum ba zai iya cizgewa ba sai a ce idan ma ba zai yafiya bai akwai hoda da ake sawa gashi ya fita shi ma idan biyayi biyayi suna ba da mu kawai ka ba da wani ba ta wani ba gold plated ai wannan ba gold bane irin abin da aka kewaye national mosque da shi irin wannan ai ka san kalar shi ne wani ruwan gwal wani ya dauka gwal ne wata ranar ji suna da hira da wani ya ce a masallacin nan gwal ya ce haɓa malam da gwal ne da yanzu ba su ga ya ƙare ba ya ce ai da zai ringa hawa da zanto ne jiran juma'a iya yake kirki kirki kamun juma'a wata mai zuwa a ya ce da yanzu an gudu da shi ya kare inda gol da kalan gol ba gol ba ne amin alaikum salam ana manta ta farkon mene ki yasa da tunani sunna yawa addu'a cire riga idan mutum zai cire riga zai cire wando bismillah ake bismillah kuma a kula da shi saboda aljanu idan kai bismillah sai su watsa su baka waje kar ka dauka wa gidanku ko kadai ne kun kulle kofa na ka dauka ko kadai ne akwai aljanu gidan kowa da ka sani abin da ke koran su so shine azkar karatun alkur'ani da ambaton Allah shi yasa musulmi aka cika shi da waɗannan abubuwa dan zauna lafiya yawa idan kai idan kai bismillah shikenan sai ka kauda kai amma in baka yi bismillah ba akwai shekiyai a cikin su sai ta kallon mai tsiraikin ka da ka bismillah ake maganar sanya a tufafi a zaune ban ji hadisin ba amma na san bayanin da wani gardu wani malami yana ya fi kusa da kiwon lafiya saboda daga kafan na a tsaye yakan ja wasu ya danganci yanayin iban mutum yakan ji ma wasu rauni wajen mutum yana daga kafa yana tsaye shi yasa zaman ya fi aminci amma sai ka samu daman zama amma an kasa a tsaye babu komai akwai abubuwa da yawa sun kusa da kiwon lafiya mutum zai iya babu komai eh amma in ya zauna kamar shan ruwa ne suna ce ka zauna amma in ka sha tsaye ba komai eh wallahi ala na'am yawa mata wadda ta taba aure amma lokacin da ta rasu ba ta da aure cewa idan ta shiga aljanna wane ne mijinta ba ma ita da ta tsaba aure ba wanda ba ta taba yin aure ba ma za ta samu miji ai an gane ai ko wanda ma ba ta taba aure ba saboda ai zaman aljanna ba miji ai kuma ya zaman ya zama wato tauyayyen zama na kamar kai na ce zaka shiga aljanna amma baka da mata ko da kaga ya zama wani irin taurayi da haka za ka samu mazaje matar da take ta rasu ta auri mazaje ɗaya biyu uku sai ta rasu maluma sun yi sakamakon wasu hadisai sun tattauna dangane da waye mijinta akwai wanda suke cewa Allah zaɓi zai bata duk wanda ta so ta zaɓa shi ma shi kenan kuma ɗayan ba zai ji haushi ba ko sa aljanna je mun karanta aya Allah ya ce wala za'ana ma fi sudurihim min ghillin la ikhwanan ko ala sururin mutaqabili da ka ba rayuwar duniya bane da zaka ji haushi ba a jin haushi aljanna hasali ma duk abin da za a yi ma abin haushi aljanna da sai ka ji tunda ka shiga aljanna baka taba jin daɗi irin ranan ba eh haka yake da za a ce ma akwai wani abin haushi da za a ma haka babu bacin rai a ciki wasu ka ce za a ba ta zaɓi wasu ka ce mijinta na ƙarshe wanda ta rasu masu wannan sun kafa hujja da wani ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya matarsa ya ce kina son mu zauna da ke aljanna to ina mutu kar ki aure ina mutu ki haƙuri don me don mu zauna da ke aljanna suka ce kenan in ce aure za ta zama matar wanda ta aura wasu ka ce kuma zaɓi za a bata wallahu ala ɗayan mutula namiji mai sanya a tamfa akwai maza masu sanya a tamfa da yarensu da garinsu su wannan a tamfa kayan maza ne akwai na na shi na ce ni dai ina ma bayani ne ba san buwaye kai ba na ma bayani ne na ce akwai a cikin al'adun akwai wanda sanya a tamfa a al'adunsu ba kama da mata ba ne ado ne sosai na dattijon sosai mai hannu ya fi kowa hankali la ganshi ya sha a tamfansa na kuma da darajarsa da komai lafiya lau amma akwai inda in ka ga dattijo ya sha a tamfa na zai samu a bayanin da na yi da to shi ba za a yi ba da ka ya dangace inda kake akwai wanda adansu ne babu komai in mutum ya sa tamba ba ma wani mai kallon sau ya yi wani laifi ko wani abin nan da ka su al'ada su ne akwai inda in ka sa kuma za a ringa malan lafiya na haka za a yin da ka jin nan ai kaman wato kaman hula ne yanzu akwai a arewa inda za ka je kai ka isa ka zo sahun gaba ba hula na ba hula misali nake mun amma ka ganin yanzu in za a je ga masu hula na da marasa hula marasa hulan masu a za a yi 50-50 ko? na? to to amma kaga in ka je wani waje za ka ga sanya hula yana da kima yana da daraja saboda to shi ma in ana wajen sai a kiyaye shi ne duk a ƙarƙashin abin da bayani ya kusa eh wani waje ma na taɓa zuwa ko wani da kamata ya yi sallah asuba lokacin na zuwa national mosque so ban ne yi latti sai wani akwai wani wala yaqubu yanzu yana kadar daman na ce ne yi latti ya yi sallah asuba sai ya ja mutane asuba ina zuwa na samu wani mutum ya cika da fushi a bakin national mosque da yake ni da na zo ya ce mun malam me yasa kuka mana haka me yasa fada sosai sai ce wai mutum ya ja su sallah ba hula wallahi ba na mantawa fada sosai da yake na da ne na ne ce ya za a yi sallah ba hula ka kaga dan yanzu kaza kana ga ya sallah ba hula ko kala kira da haka da haka irin irin waɗannan abubuwan ne mutum zai kiyaye a duk inda Allah ya sa rayuwar su take eh Allahu ala na'am eh mata ba ta da dama ta sa jallabiyar mijinta a cikin gida sai dai ta sa jallabiyar ta ita ma tana da jallabiya in ma matarka ba ta gane ba kai mata wa'azi ka karanta mata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai rashin sani ne da yawa take yi sun daka wani yayi ne wani wai da da a kayan maza daban kayan mata daban kuma kowa a musulunci sai ya sa nashi dan ya bi Allah ya da ya rubuta a ba kai ba ne ba wani ne a nan to jama sai ka ba shi sai mu tashi na to ya aka yi kasan ya zage ka to ku tsaya mana tambaye shi wai na ce ba ya aka yi ta ya zage ka a tsakani da Allah ayi abin da zaka faɗa kenan tunda ka ce mana baka jin yaran nan na an waya aka yi kaji ya zage ka shine ne nake so na sani wannan ba gaskiya bane ana son musulmi ya rage zargi jama'a kaga wannan zargi ne baka san me yake faɗa ba ka tuna mun wani dattijo Allah ya ji kai shi wajen shekara kusan ashirin ashirin da bakwai da suka wuce yana gadi a nan national mosque ana kiran shi baban bauchi shi ma dattijo ne ya tsufa amma mai gadi sai yana ɗan ɗaki idan baki suka zo aka dace ya kuri su kwana to baya so to sai wani mutum ya zo daga saudi arabia irin shekarun nan sai aka sa shi ya kwana haka dai to bai baya so shi ne sai suka yi ba daɗi da abin da yake masa irin abubuwa da safe shi ne muka zo sai an ya gace ya kun kawo mutum ya ce ya ce mana kawai kun kawo mutum yana ta zazzagi na ko fa ban da larabci shi baya jin komai ka gane shi kuma ba baya jin larabci to da muka zauna muka ce ah to baba yi zage ka me yace ma zazzagi ka san zazzagi yau ko yace ko ka mutum baya jin hausa kuma yazo yana ta zazzagi na shi to shine abin da kai kai cewa muka ce to sai shiru ce baba me yace ma mun ji ya zage ka me yace ma mun zaka zai ji larabci ko ya yi zagi tun da shi larabci kawai da ya nuna baya so da haka zargi ba kyau kar ka ɗauka yana zagin ka shi dai dan adam yana da wannan abun bai san a ringa magana bai sani wata rana mun je aikin haji saboda shekara da shekaru na gaji da zama da da hausawa sai na ce ni da kaina na ce in Allah ya yarda bana aikin hajjin nan zan samu waɗanda ba na jin yaren su ba sa jin yare na ne ko wannan sai na kuɗa sai da naga ana raba daki mutum shida shida sai da naga wasu yarbawa su biyar sun haɗa kai kawai sai na ce a sa sunana ni ne na shida wasu na can suna jiran na zo mu kwana san kama mun na ce a ni na samu wani daman da gangan ne ina son na samu to shi ne a wajen na yi karatu na yi karatu wajen kwanan mu talatin ɗaki da eh to shi ne wata ɗan sun zauna suna ta magana da yarbanci suna sai na ce musu su tsaya wace da turanci ce a na ce a ni ba yadda ba ni kawai kuna zagi na ni a ni amma wasa nake sun sani eh a sai ce a na ce to na ce musu yanzu inda saboda Allah na ce wa ɗayan yanzu inda a ce mu hausawan biyar ne kai kai ɗaya biyar rabe ana ta wannan hiran a ce wannan ba ka ji za ka ji daɗi ya ce a ba zan ji daɗi na ce to a fassara mu to sai a fassara mu abin da da suke faɗi haka ɗan adam yake bai so bare ya ji ana ta magana ana dariya ana sai su yi ji da haka da Allah makocinka ba zagin kai ce ba ba wani zagin na yawa kai hakuri yawa idan ina karshe mu yi addu'a ba matsala idan ya taba najasa kasar da ta taba na gabansa ta mai da shi mai tsarki ba komai eh su mata musulmi Allah yana son su rufe jikinsu kuma ci gaban su ne nasara ce duk mata da take rufe jikinta ta fi daraja jama'a ta mutunci in kun duba abubuwan da ke faruwa a ƙasan turai irin misalai da ake basu su ma suna ganewa wani ya taba ba wani mutum misali yace idan yanzu aka kawo ma alewa alewa kowace abu bude guda ɗaya a rufe da takardanta wanne za ka ɗauka ya ce a ita mai takarda zai ɗauka ya ce masu haka matan musulmi suke haka ce ya sa duk abin da yake rufe ya fi daraja su kansu waɗanda ba musulmi inda za su yi shigan musulunci sun fi daraja a sau da yanzu da yake shaɗan ne yake ziga su wata matar da za ka ga ta sa wando kamar wata kwaɗo haka ne malam da za ta rufe jikinta ta fi mutunci a ta fi tsari saboda wata gurguwa ce wata gata nan amma haka za ta yi ta shiga mutane tana ga kamar ita saboda akwai shaidan yana ziga su yana ziga su alam tara anna arsalna shayatin ala al-kafirin da uzzuhu azza haka Allah ya ce suna ziga su ne in ba haka ba abubuwan da musulunci ya ce ai aiki ne alheri Allah ya shirye da mu sallallahu alaihi wasallam da musallara da kai limamu wannan masallaci da ke cikin nan makotanmu shine ake gamu ya rasu biya na malam malam amadu Allah ya masa gafara Allah ya diga shi amma ba nan ya rasu ba ko na amman bila to to Allah madaukaki sarki ya masa gafara amma mutumin nasara ne okay okay ya zauna a kifi ne kawai ikon Allah na san bai jin daɗi na san bai da lafiya to Allah ya madaukakin sarki ya yafe masa zunuban shi ayyukan da ya aikata na alheri Allah ya karba abubuwan ayyukan da ya yi na kuskure Allah ya yafe masa karanta mashi fatiha bismillahirrahmanirrahim an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وسل مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونجه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الجنب اللهم ان كان محسنا فليبي ساري وان كان مسيئا فتدع عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم اغفر لنا اذا كنا الى ما صار اليه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله